أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخافين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وبنجي yana gaya mana ayoyin ƙudurarsa wato ikonsa shine ya yi sama ya ƙawata ta shine ya yi ƙasa ya ƙawata ta shine ya halicci abubuwan da suke tsakanin sama da ƙasa shine ya turo iska wanda take barbara wa itatuwa da ganyaye don su yi ‘ya'ya ta yi barbara a cikin gizagizai don su kawo ruwa sannan ce ruwan da kuke sha da ku da dabbobinku ai ba ku kuke ajewa kullun shekara ba ni nake sako muku shi balle fa iska yace wa inna lana nuhiyun mit wato ina gaya muku ni ne mai rayawa ni ne mai kashewa in ji Allah idan Allah ya ce inna yana nufin nunul azamati saboda girmansa ne yake ce inna nahanu mu mu ne nuhuyi muke rayawa wani metu muke kashewa wa nahnul warisun a a hayatu anan amatta nasnataini wa ahyaita nasnataini rayuwa iri biyu ce mutuwa ma iri biyu ce saboda can gaba in an jima kaɗan zai ce a summa inna rabbaka inna zai ce inna rabbaka huwa yahshuruhum to shine na tashin kiyama to ainihin mani wanda ake zubawa a cikin ma'aifa shi ɗin ma sai Allah ya raya shi ya sa masa rayuwa kamun a zuba cikin ma'aifa saboda haka ne likitoci sukan auna wani namiji su dubi maniyyin su ce wannan maniyin ba zai yi rayuwa ba saboda haka komai tsawon zaman sa a duniya ba zai aihu ba to wannan rayuwa ta farko kenan sannan in ya zauna cikin uwarsa yayi watanni a sake jefa masa wata rai wanda zai zo da ita duniya kuma in ya sa shi kabari bayan ya mutu sai a sa masa wata rayuwa irin ta barzakh ta zaman lahira sannan kuma a sake tashin sa tashi na ƙarshe kenan saboda haka ubangiji yake cewa inna mu ne nahnu mu ne nuhi muke rayawa wa numitu mu kawo mutum duniya mu kashe shi bayan ya rayu sannan wa nanul warisuna kuma mu ne magadan komai da komai inna nahnu narisul arda man alaina aw man alaiha wa ilaina yurja'un manan gado mai mutuwa in ya mutu mafi kusa da shi mai rai shi zai gaje shi to shi ko ubangiji annabi ma ya fi kowa kusa da kowa annabi aurabul min anfusihim wa zuwaji ummahatum balle Allah kenan saboda haka duk duniyar nan za ta mutu gabaki ɗaya zan ba kowa ba kowa inda za ka zo ka da wani abu a duniya to duk na Allah ne Allah ya riga ya gaji kayansa dama nasa ne shi ya bayar ubangiji ya kawo mutane duniya yakan mallaka musu abu yakan ba su dukiya ya ambace su da sunan masu mallakar dukiya mimma aminat aidina an'aman fa hum laha malikun mu ne muka halitta musu dabbobi suka mallaki dabbobin kuma mutum yana mallakar gida yana mallakar kuɗi in aka taba masa Allah ce a yanke hannu wanda ya taba masa din saboda an taba kayan wani amma mallakar sama da ƙasa da abin da ke cikin duk gabaki ɗaya na Allah ne walillahi mulku samawati wal ard amma duk da haka ya mallaka wasu mutane dukiyoyi ya mallaka wasu mutane mulki zaka ji Allah da kan cewa qala al-maliku inni ari sab'a baqarati wa qala al-maliku tuni bihi to bayan daga mutum ya mutu to bai da mulki Allah ya gaji mulkin sa sai in ko wanda ya bari yanzu daga mutum ya mutu Allah ya gaji dukiyarsa duk gaba ke sai wanda ya raba ya bayar to gaba ɗaya duniyar ma za a mutu gaba ɗaya ba sauran komi ba sauran kowa mai rai sai Allah shi kadai shine magajin kowa da kowa saboda haka za suke cewa duniya magajin ki Allah inna nahnu nahnu nuhyi wa numit wa nahnu al-warisun ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين wannan aya malamai suna fassara ta fassara fiye da goma walaqad alimna almustaqdimina minkum ubangiji ya ce mu mun san waɗanda suke na farko wanda suka gabata mun san na ƙarshe wanda suka jinkirta ma'ana haka tun daga zamanin adamu har lokacin da aka saukar da ƙur'ani duk waɗanda suka rayu a wannan zamani da ya wuce Allah ya san su ya san sunayensu ya san rayuwarsu ya san abin da ya ba su ya san komai nasu bai manta ba kuma kan rabbuka nasiyan kuma daga lokacin da aka saukar da Qur'ani har yanzu da muke magana har tashin kiyama waɗanda za su zo din Allah ya san su ya san zuwan su ya san sunayen su ya san dadewar da za su yi ya san waɗanne ne ya san su nawa ne har zuwa tashin kiyama Allah ya san na farko ya san na ƙarshe wata fassara sun ce a Allah ya san mutan da da yadda suka yi da annabawansu kuma ya san annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa da yadda zai yi da su su ne wa'ancan mustaqdimin mu ko mustakhirin kuma suna fassara da cewa ubangiji ya san mutanen da suke zuwa gaggawa a masallaci su zama su ne na farkon zuwa masallaci a farkon lokaci a sahun gaba kuma ya san waɗanda ba sa zuwa a farkon lokaci ya san wanda ba sa tsayawa a sahun gaba sai sahun baya ko ubangiji ya san waɗanda suke gaggawa wajen yaƙi su tsaya sahun gaba ya san wanda suke baya baya suna tsoron mutuwa duk Allah yana sanar da su mustaqdimina minkum wa laqad alimul mustakhiri to ko menene dai a cikin kuma sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin in Allah ya ce maza maza ayi rige rige Allah ya san waɗanda suke rigaye ya san kuma wanda suke zuwa daga baya baya kuma Allah yana sanar da waɗanda suke a gaba a cikin ma'ana ya san wanda suke baya a cikin hissan ya san wanda suke gaba a cikin ma'anan da hissan ya san wanda suke baya a cikin hissan da ma'ana walaqad alima almustaqdimina minkum walaqad alima almustaakhirin ubangiji shi ilimin sa ya kewaye komai da komai ya san dukkan abubuwan da suka shigo cikin akwai ya san halayen da suka zama a cikin akwai din nasu ya san dukkan abubuwan da ya bar su a cikin babunsu su kuma ya san yadda suke a cikin babu din ya san da ya kawo su ma abin da za su zama din ba abin da ya koya wa ilimin Allah subhanahu wataala ya faɗi kudura a baya kenan da dalilan kudura na halitta da zayyanawa yanzu ko ya faɗi dalilan sani sanin sa ya kewaye wa bi kulli shay'in alim إن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim duk waɗanda suka mutu gabaki ɗayansu tun daga farkon al'umma har har al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga al'umman manzon Allah kuma har tashin duniya duk za a mutu gabaki ɗaya Allah yana sane da su kuma zai tashe su shi ya san duk inda suke shi ya san yadda zai tashe su tare da sun mutsutsuke sun zama kashi sun zama ƙasa sun zama babu a wurinmu amma suna nan a wurin Allah akan akwai su suke kuma zai dawo da su kamar yadda in ka shuka masara ko dawa ko gero idan masarar ta tsiro sai a nuna maka ƙwayar da ka shuka din gata an turo maka ita a waje ka ga kwanson gata sai jefar da ita sai kwanson ya lalace sai ya zama kana bin wani ganye wai wannan ganyen shine masara kana bin sa kana bin sa kana bin sa har ya zama kara wai wannan karan shine masara kana bin sa kana bin sa har ya wani abu shi goro wannan goron wai shine masara har ya sake fitowa da kwayoyin sa kamar irin kwayar da ka shuka kamar da to tsakanin shukan kwayar da lalacewan kwayar da wannan kaba da kake bi har zuwa kara to shine lokacin ba masarar a lokacin mu babu mu kenan mun lalace mun mutu mun lalace amma ba wurin Allah muna nan zai dawo da mu kamar yadda zai dawo da masarar nan da ka rasa ganinta ba ta cikin kwaya ba ta cikin ganyen masara ba ta cikin karan masara amma tana na wurin Allah zai kawo ta in lokaci yayi to haka nan in mun mutu babu mu mun zama kashi mun zama ƙasa mun lalace amma in lokacin dawo mu sai ya dawo da mu kowa kamar yadda yake wa inna rabbaka washirun inna hakimun alim wa inna rabbaka zan Allah ubangiji ka huwa shine ya hashurun zai tada matattun nan inna shi Allah hakimun alim mai hikima ne masani ne masanin komai da komai ne komai baya koya masa ko waɗanne ya san zamanai da zai kawo su kowane mutum ya san zamanin da zai kawo shi ya san lokacin da zai mutu amma lokacin tashin kiyama lokaci ɗaya ne za mu tashi gaba ɗaya
ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون ولقد خلقنا الإنسان من سلسال من همأ مسنون yanzu kuma an zo babbar halitta an yi magana halittar sama an yi magana halittar ƙasa an yi magana halittar itatuwa da abubuwa iri-iri da komai da komai da ƙawata sama da ƙawata ƙasa da yin iska da komai da komai to yanzu za a kawo wanda yake babban halitta a wurin Allah shine dan adam to bari mu gaya maka halittar dan adam kuma yace walqad khalaqal insana min salsalin min hama'in masnun walqad hakika mu ne inji Allah khalaqal insana muka halitta dan adam wato adam din kenan mutum min salsalin daga ƙasa ginanniya busasshiya wato alqur'ani ya faɗi yadda aka gina adam da halaye iri-iri har ma na taɓa karantawa a cikin wani littafi na wasu kafirai mutanen china masu cewa su ba su da allah ɗin nan suka ce in ka dubi ƙur'anin nasu ma me za ka dogara a cikin maganarsa wani lokaci a ce an halicci mutum min turabin wani lokaci a ce min ma'in mahinin wani lokaci a ce min dinin wani lokaci a ce min salsalin wani lokaci min hama'in masnurin wani lokaci kalfa khari to me za a rike ne a cikin wannan ai duk abin da za a rike ne lokacin da Allah ya ɗauko ƙasa daga inda duk ya ga dama ya ɗauko ruwa daga inda duk ya ga dama ya haɗa lokacin da ba haɗa ruwan nan da ƙasan nan ba ƙasan nan sunanta turabu ba a jiƙa ta ba sannan shi ruwan sunansa ma'u in an haɗa su an kwaɓa lokacin da aka kwaɓa kwaɓa na farko shine ɗinu min ɗini idan an nika ƙasar an nika yadda masu ginin tukunya suke yi su nika taɓo ko kuma su ginin bani bani suke yi su nika su nika ƙasa wato taban ya niku ya kyau to lokacin da ya nuna ɗin ya zama daidai da za a yi gini da shi to shi ne min hama'in masnunin wato daga ƙasa wadda ta yi baƙi ta nuna har tana wari-wari saboda nunanta cikin jikanta shi ne min hama'in masnunin to idan an gina ya bushe in ya bushe sai a lokacin da zaka buga kamar yadda zaka buga sabuwar tukunya ka ji kan kan kan kan kan kan to ni min salsalin ya bushe kenan min salsalin in ya dada nuna ya zama kamar an gasa tukunyar to shi ake ce min fakhari fakhari kamar tukunya wadda take daukar ruwa in ka zuba ruwa daga ciki har ruwan yana nasuwa ta waje shine fakhar to duk wannan dai sai da aka bi waɗannan hanyoyi saboda isan annabi adam aka sa masa rai bayan an yi waɗannan an bi waɗannan hanyoyi an ɗauki ƙasa an ɗauki ruwa an kwaɓa min ɗinin lazibin lokacin da aka kwaɓa shine min ɗinin lazibin ƙasa mai taɓa mai mannewa a jikin hannu min ɗinin lazibin to in an nika shi ko min hama'in ya yi baƙi masnunin kuma an sauwara shi har ya ya soma ɗan wari wari min ma'in gairi asinin kenan to in kuma an gina shi ya bushe to shine min salsalin har yana da murya kalfakhari kamar tukunya sabuwa to duk waɗannan abubuwa in an bi su a hankali za ta tadda duk abubuwan da qur'ani ya faɗi gaskiya ne kafirai ne wanda san Allah ba Allah ya riga ya batar da su suke ganin maganganun kamar suna warware juna min warkar kalin al-insana hakika ni ne inji Allah na halicci mutum min salsalin daga ƙasa wadda take nunanniya busasshiya wanda in ka buga zaka ji murya min hama'in kamun ta zama kamar tukunya din daga taɓo ne wanda aka nika shi masnunin wanda aka sauwara shi har ya soma wari-wari
والجن خلقناه من قبل من نار السموم والجن خلقناه من قبل من نار السموم والجن كاجر يد أكالتي متاني to aljanu fa wal janna su kuma aljanu khalaqnahu min qablu mun halicci aljan kamun halittar adam da shekaru dubbai min neri samumi daga wuta wanda take mai tsananin zafi muka halicci aljanu a nan muslim ya rawaita hadisi wanda aka rawaita wajen urwatu ta rawaita wajen kanwar shi urwatu ya rawaita wajen kanwar uwarsa ummul mu'minin aisha aisha radiyallahu anha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an halicci mala'iku daga annuri ne an halicci aljannu daga wuta ne an halicci adam kuma daga abin da aka faɗa muku ne shine wannan min turabin min irin min zama'in masnunin saltalin kalfa khairi din ainihin an faɗi mutum an faɗi aljannu za a faɗi mala'iku nan gaba to an gama faɗin halitta kenan muhimmai a cikin halitta mutum aljan mala'ika to anan akwai khilafa wajen malamai sun ce dukkan aljannu ƴaƴan shaidan ne wanda suka zama mutanen kirki daga cikinsu wa inna minna salihuna wa minna duna zalika in sun zama mutanen kirki to sun sun bar hanyar ubansu kenan sun bi hanyar Allah kamar da ƴan adam su in sun kafirce sun bar hanyar ubansu kenan sun bi hanyar shaidan wai suka ce a'a ai shaidan daban shine uban shaidanu jannu kuma wani abu ne daban shine uban aljannu to duk da yadda abin yake ubangiji tabaraka wa ta'ala wato mutane su ne manyan halitta a cikin halittarsa kamar su ne ma abin nufi a cikin duk halittarsa gaba ɗaya domin yana ce mana huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shine ya halicci duk abin da yake bayan ƙasa gaba ɗaya domin ku ku ƴan adam sama kuma yace wa sakkara lakum ma fi samawati wa ma fi ardi jami'an minhu kuma shine ya hore muku dukkan abin da yake sama da ƙasa gaba ɗaya ku ɗan adam daga gare shi to sai ya raba ɗan adam ɗin akwai manya na kusa da Allah su ne annabawa akwai manya wanda suke ba su kai girman waɗannan ba a ƙasa da waɗannan su ne waliyan Allah akwai waɗanda suke ƙasa da waɗannan su ne musulmi wanda ake samun muminai a ciki a cikinsu waɗanda suka musulmi uku kenan akwai munafukai wanda su ne gasket tsakanin musulmi da kafiri su munafukai in sun shiga sallah cikin musulmi su musulmi ne in sun fito daga sallah sun je ganawa da kafirai yan uwansu su kafirai ne su suna nan kamar ragon uda ne ragon uda in ka samu farin kyalle ka rufe wurin bakin sai ya zama farin rago wai zalikul ladina amanu qalu amanna in ka samu bakin kyalle ka rufe wurin farin ya zama bakin rago wa za ka rawi lashi alinihim qalu inna ma'akum in ya shiga sallah musulmi ne in ya fita jin wajen kafirai kafiri ne saboda haka ya zama shige gaske tsakanin musulmi da kafiri wato tsakanin fari da baki to kasa da su a martabar zahiri ba martabar azaba ba martabar azaba munafiki shi ne kasa da kowane kafiri amma martabar zahiri shi munafiki cikin musulmi yake banda Allah ba wanda ya san shi munafiki ne sai dai wanda Allah ya nuna wa to kasa da su saboda haka su munafukai muna auren ƴaƴansu muna sallah da su muna komai da su amma su kafirai ne a boye kasa da su akwai ahlul kitabi ahlul kitabin nan su muna da zumunta da su wato wanda suke da littafi ko na annabi Musa ko na annabi Isa wato yahudu ko nasara muna da zumunta da su zumuntar ita ce sun yadda akwai Allah sun yadda akwai annabawa sun yadda akwai mala'iku sun yadda akwai manzanni sun yadda akwai tashin kiyama an mutu za a isa kayya sun yadda da wannan inda muka rabu mu mun da dukkan annabawa da dukkan mala'iku suka sun ware wasu annabawa sun ce ba su yarda da su ba to ta nan suka zama kafirai ba zumunta tsakanin mu ta magana na na farko muka zama muna da zumunta za mu ciyan kansu za mu auri ƴaƴansu to su duwan su da sauki akan na ƙasa da su akwai wasu ƙasa da su wanda suka ce allolin su da yawa mushrikai kenan to so nan ba mu da wata zumunta da su banda zumuntar jikin dan adam da dan adam ba ma cin yankansu ba ma auren matansu ba ma komai da su sai dai mu'amala ta aiki ƙasa da su akwai wanda suka ce gaba ɗaya ma ba su da Allah ne an buɗe akwatin halitta an kulle su a ciki komi suka duba halitta kawai suka sani ba san Allah ba su ne mutanen China da mutanen Rasha da masu aƙidan ba su da Allah cewa neca ita ce take abubuwa to wannan halittu guda bakwai na saman nan annabawa ɗaya kenan waliyai biyu kenan musulmi uku sannan munafikai gasket sannan kafirai iri uku ga wanda suka yarda da za a tashin kiyama akwai annaba amma sun ware waɗansu ga wanda suka ba sa bauta Allah sai tsafi suke yi akwai wanda suka ce kasa da su wanda ba su da Allah ne wa man lam yalla nuran fama lahu min nur to sai Allah ya mutanen koyon su kuma sai ya kasa su kashi uku kashi uku mala'iku ba a ganin su inna gare su wa qabilu min haythu la tarawna ba a ganin su muna tare da su ba ma ganin su kamar su abokan zaman annabawa ne wurin Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun yadda ba sa annaba ba sa sabon Allah bin umurni suke yi dare da na da rana ibada suke haka ma mala'iku to sannan daga daga an shigo kafirai wato daga munafikai abin da ya kasa kasa da munafikai to ba sauran jiki na boye musulmi kafirai ne dukkan su shedanu ba musulmi cikin su kamar yadda cikin mala'iku ba kafiri ko guda ɗaya ba mai saba Allah ko guda ɗaya kasa da munafikai kuma zuwa kafirai guda uku nan duk shedanu ne abokan zaman su su ko ba musulmi ko guda ɗaya duk kafirai ne sunan su shedanu to tsakanin mala'iku da shedanu akwai mutane kamar yadda mu muke mu muna saƙo muna ibada akwai mutanen kirki a cikin mu akwai mutanen banza to wannan na tsakanin mala'iku da shaidanu a cikin mutanen ko wasu ake kiransu aljannu su da kansu ake mana wa inna minna salihuna wa inna minna salihuna minna duna zalik kunna dara ya gidada to haka Allah ya ajiye su mutanen koyen na sama wanda ba sa sabon Allah sune mala'iku na ƙasa wanda ba sa bauta Allah sune shaidanu na tsakiya wanda muke tare da su sune aljannu shi ne yanzu za a faɗi su duk yadda aka yi su an faɗi mutum yanzu an faɗi aljan wal janna khalaqnahu min qablu kamin adam muka halicci aljannu sune shaydanu a wata riwaya min nari samumi daga wuta mai tsananin zafi وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون
وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من سلسال من همأ مسنون تنا يا رسول الله إذ قال ربك لوكتين لو بنجدنك يفدا للملائكة يفدا ملائكو إني خالق بشرا من سلسال من همأ مسنون ni zan halitti wani mutum mai jiki abin da yasa ake kiransa basharu mutum ake kiransa basharu wai Allah ya halicce shi ne mubasharatan gaba da gaba wato Allah ya halicci dan adam gaba da gaba ya halicce saboda girman dan adam Allah ya ce mimma khalaqtu bi yadayya da hannuna na yi dan adam saboda haka mubasharatan din nan shi yasa ake kiransa shi mutum bashar mutum wanda Allah halice shi da hannunsa mai girma wai qala rabbuka lil malaikati ka tuna ka ambata wa mutane ya rasulullahi lokacin da ubangijinka ya gaya wa mala'iku inni khaliqun basharan ni zan halicci wani mutum min salsalin daga tabo busasshe dukakke min hama'in masnunin wanda aka yiwo shi daga daga tabo wanda aka aikata wanda aka gyara daga shi zan yi mutum din to anan Allah ya ba mala'iku girma kuma yana koya mana mu ma ɗan adam idan kana da mutanenka masu girma a wurinka in za ka yi muhimmin abu kamun ko waɗanda mutane su ji abin da za ka yi ya kamata su kan ka gaya musu Allah ya koya mana wannan kenan amma in ba haka ba Allah zai adamu zai ajiye shi ya zama halifansa a bayan ƙasa me ya shigar da mala'iku banda da girma su da aka yi an girmama su ne a matsayinsu na fadawan Allah zan halicci wani mutum inni ja'ilun fil ardi khalifatan zan sanya khalifa na a bayan ƙasa alhali da akwai aljannu suna zama a bayan ƙasar suna yin sabo ana yaƙan su suna yin sabo ana yaƙan su to daga aka gama ma yaƙan su aka bar ƙasar ba kowa sai Allah ya ga mala'iku to maimakon ƙasar ta zauna ba kuwa zan zan halicci wani mutum in sa shi ya zama khalifa na a bayan ƙasa to shi sai Allah ya yi wannan halittar shi mutumin to sai shaidan yana zagawa yana kallon wannan mutumin yana taba yana kwankwasawa yana kwankwasawa to daga baya sai mala'iku suka dubi yanayin yadda Allah ya Adam shaninka da malamai amma wa fa kulli dhi ilmin alim komai ilimin mutum akwai waɗanda suka fi shi ilimi sai suka dubi Adam yana ɗabi'a guda uku akwai ɗabi'a ta hankali akwai ɗabi'a ta kwaɗayi akwai ɗabi'a ta fishi sai su suka ga lallai in fishi ya danne hankali ba irin zubar da ji da kisan kai wanda ba za a yi ba suka ga idan kwaɗayi ya danne hankali ba irin sabon Allah da ba za a yi ba saboda haka suka ce ya ubangiji mu da a ganin mu a ganewar mu wannan abin ko ka tura shi ba zai je abin kirki ba wato za su je ne kawai su ta kashe juna su ta sabanka su ta kashe juna su ta sabanka sai ubangiji ta inni alam ma la ta'lamu ni na san wani abin da ba ku sani ba a cikin abubuwan da ba ku sani ba din Allah zai fito da annabawa cikin Adam wanda su ne khairul bariyati sun fi dukkan halitta daraja har mala'ikun annaba sun fi su daraja Allah ya san zai fito da su cikin Adam kuma shi ainihin ɗabi'ar ma wanda za a sa shi shugabanci dole ai sai yana da abu guda ukun nan dole ne ya zama yana da hankali wanda bai da hankali ya zama shugaban jama'a ba zai yiwu ba kuma dole ne ya zama yana da kwaɗayi da yawa fiye da na kowa gida ɗaya wanda zai ishi mutum shi ba zai ishe shi ba ko lokal gammen gida ɗaya ba za a ishe ta ba balle state gammen balle federal gammen balle afirka balle duk duniya gaba ɗaya dole ne wato bukatun mai iko ya zama ya fi bukatun mutum ɗaya wato gidaje yake bukata abinci da yawa yake bukata kuɗaɗe da yawa yake bukata sutura da yawa yake bukata saboda jama'arsa kashi nan kwaɗayi dole ne shi a wurinsa wato haɗama dole ne a wurinsa saboda jama'arsa kuma idan mutanen nan nasa sun taru akan wannan abu na duniya za su yi faɗa in sun yi faɗa in bai da fushi yaushe zai musu shari'a ya san wanda aka cuta ya yi fushi domin an cuce shi don ya bi masa haƙƙinsa in bai da fushi kaga sai ta dukan juna a kashe juna yana dariya kenan in baka da fushi haka zaka zama da abin da aka mai muni sai kai dariya in baka da fushi ba za ka yi shari'a ba kenan saboda haka Allah ya haddin shari'a komi kwaɗayi kar ya fita cikin haddin da Allah ya aje tilka hududun layi fala ta ta duha komi fushi kar ya ƙetare haddin shari'a tilka hududun layi fala ta ta duha to wannan shine ɗabi'ar ɗan adam wanda mala'ikun ba su gane ba khaliqun basharan min salsalin min ma'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين idan na shirya wannan mutum wanda zan mai da shi khalifa na a bayan ƙasa din nan wa nafaqtu fi min ruhi in na fesa masa raina wato rai daga gare ni ba daga ran Allah ne aka fesa wa Adam ba a rai daga Allah kamar yadda ake ce baitullahi ko narullahi ko naqatullahi ko abullahi ko rasulullahi a wai ba ruhin Allah ne Allah ya sa wa Adam ba a ruhun minhu ruhun abin da ake sa ruhu wani abu ne wanda aka halicce shi da wani abu da me aka halicci ruhu da amru shi ko amru da me aka yi shi ba da komai ba ala lahul khalqu wal amr wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi to daga ruhi na daga Allah a cikin ruhi na daga Allah irin wanda yake jefa mana mu din nan ka kowane ɗayan mu idan ya zauna cikin uwarsa lokacin da halittarsa ta cika sai a jefo rai daga Allah ya shiga cikin wannan mutum mutum ya fito da rai rai daga Allah ba ran Allah ne aka gutsuro aka sa wa Adam ko aka sa mutane Allah rai ne halicce daga Allah wanda aka halicce shi da amru kuma yadda mutane suka fi juna shi ruhu din ma ya fi juna ruhin kafiri ba a daidaita shi da ruhin musulmi ruhin musulmi ba a daidaita shi da ruhin mumini ruhin mumini ba a daidaita shi da ruhin waliyi ko sahabi ruhin sahabi ba a daidaita shi da ruhin annabi na annabi ba a daidaita da mursali na mursali ba a daidaita shi da na ulul azmi rasul guda hudun nan na ulul azmi ba a daidaita daga ruhul azam muhammadu kenan ruhul azam muhammadu kenan to haka ruhu din yake a fa ga ulul sajidin idan na gama halittarsa zan fesa masa rai daga gare ni idan na fesa zan ce ku yi masa sujjara zan ce ku yi masa sujjara to daga na ce ku yi sujjara nan maza maza ku fadi ku yi masa a fa gaula sajidin idan na gama halittarsa zan fesa masa rai daga gare ni idan na fesa zan ce ku yi masa sujjara zan ce ku yi masa sujjara to daga na ce ku yi sujjara nan maza maza ku fadi ku yi masa sujjara saboda haka aka kawo fa'ul fujaati ku fadi ku yi masa sujjara daga na ce ku yi sujjara nan ku fadi ku yi sujjara فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون nan da nan sai mala'iku duk gabaki ɗaya da Allah ya musu umarni wai kulna lil mala'ikati sujudu li adam fasajadu nan da nan da Allah ce ku yi sujada sai suka fa duk gaba ɗaya suka yi wa Allah sujada sai iblisa shi kadai bai yi ba sai mala'iku suka ɗago kai suka ga ana jayayya da ɗaya daga cikinsu suna ana jayayya da shi sai suka faɗi suka sujjada ta biyu godiyan Allah saboda samun bin umarni ga wani bai bi umarni ba to shi iblis ba mala'ika bane yana cikin mala'iku ne ba mala'ika bane domin abin da ya aikata ya nuna mana shi ba mala'ika bane don su mala'iku Allah ya gaya mana sifansu ya ce mana la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun mala'iku ba sa sabon Allah nan da nan duk abin da Allah ya umarni sai su yi a wata aya ta suratul kafi tana gaya mana wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblis kana min al jinn shi da cikin aljannu ne shine uban aljannu shine uban shi a wani kauli din fasajadu nan da nan sai suka yi sujada dukkan su gaba ɗaya su mala'ikun إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين
illa iblis abi an yakuna ma sajidin sai iblis shi kadai yaki yaki hada kai tare da wanda suka yi sujjadan nan da yake dama haka Allah ya so ah, kamar yadda Allah ya yi annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama da duk wanda yake kan layinsa sanadin tsira haka ya yi shaidan kuma da wanda duk yake kan layinsa sana- sanadin halaka jalala da jamala kenan wato wannan zai fa- za za a je gaba fassara mana shi nabbi ibadi anni ana ghafurur rahim wanda ya bi hanyar Muhammadu wa anna azabi huwa azabu dalim wanda ya bi hanyar shaidan shi za a faɗa nan gaba abe iblisa ya ƙi an ya kuna ya haɗa kai ma'asajidina tare da mala'iku wanda suka bi umarni suka yi sujjada wa adam sujjada wa adam din nan kamar yadda muke sujjada ne zuwa ga ka'aba ubangiji ya ce wa min haisu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ta inda duk ka fito ka bullo kai mai sallah ka dubi wajen ka'aba kai mini sallah ta wajen ka'aba Ah, fa aina ma tawallu fa samma wajhullah duk ta inda ka fuskanta Allah yana nan amma in za ka yi masa sallah ka dubi wajen Ka'aba to saboda haka ranna aka nuna mala'iku su yi wa Allah sujjada amma ta wajen jikin Adam don kuma girmama Adam din har yanzu
قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين ubangiji sai yana tambayin iblis malaka kai me ya same ka Allah ta kuna ma sajidin ba za ka hada kai da wanda suka yi sujada wa Adam ka bi umurni ba me yasa
قال لم كن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال لما كل أسجد لبشر خرجته من سلسال من هماء مسنون قال سي إبليس يا أمسى لم أكن هر أبدا بزن زما لأسجد إن سجد لبشر ووني متن خرجته وند كالي تشيج من سلسال daga ƙasa mai murya min hama'in masnunin wanda aka fara gina ta da taɓo nikakke ba zai yi wannan mutum sujjada ba wani wuri ya ƙara bayani yana ce ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ta yaya zan masa sujjada ai na fi shi ni ka halicce ne da wuta shi ko ka halicce shi da tabo sai iblis ya mance gaskiya ne wuta tana da annuri yawancin lokatanta annuri ko yana kama da sifan Allah Allahu nuru samawati gaskiya tabo duhu ne duhu yana kama da babu eh haka ne amma kuma ai umurnin Allah zaka bi kai shedan umurnin Allah zaka bi ba wata ɗabi'a zaka duba ba kuma Allah da ikonsa sai ya mai da ɗabi'ar ƙasar ta zama ta fi wuta albarka gaskiya ne ba a rayuwa sai da wuta amma kuma gaba ɗaya ai ba zai ba zai yiwu ba ma a zauna a zauna balle a tunanin rayuwar sai an samu ƙasa ba da za a rayu sai da wuta domin da wuta ake kira in ba a kira ba ba noma ba saƙa ba ba ba ba ba, ba yin gatari ba yin turmi ba yin tukunya in ba a kira ba ko in ba wuta ba za a kira ba komi dai sai an hada da wuta a rayu to ai sai an samu inda aka zauna tukun ai tunanin rayuwar in ba kasar akan me za a zauna kuma abubuwa duk gabaki daya akan kasar suke tsiro mana wanda muke ci me yake tsiro mana cikin wuta mu ci ƙasa tana da ‘ya'ya iri-iri masu albarka da yawa, wuta tana da ‘ya'ya ne, ai ba ta ‘ya'ya sai da abinci, abincin ma nema take yi. Saboda haka, wato Ubangiji ya nuna mana ne duk abin da Allah ya yi maka, to kar ka nuna girman kai. Idan Allah ya baka girman, Allah ya baka girma na mulki, to kar ka nuna girman kai. In ya baka girma na ilimi, kar ka nuna girman kai. in ya ba girma na kuɗi karka nuna girman kai in ya ba girma na jama'a karka nuna girman kai ga wani wanda ya fi ka ilimi ya fi ka mulki ya fi ka komai ya fi ka ibada duk filin duniyan nan ba inda bai zo Allah ibada ba amma gashi sun bata saboda jayayya da Allah da nuna wa Allah girman kai da saba umarnin Allah shine iblis to wannan sai ya zama aya gare mu wato ana gaya wa annabi ne ana gaya mana in an faɗi halin kafirai kar ku yi mamaki ga tun da abin inda ya faru tun daga ranar da aka ce iblis ya sujjira wa adam ya yi girman kai ya rena wanda aka girmama ya ya saba umarni to shine asalin kafirci to kullum ko haka ake tafiya wato rena mutane mutum ya rena mutane wani shi to ya faɗa ne wani to Allah rabu da su su wani ne shikenan to saboda haka ka lura da gaskiya inda take kar ka lura da da mutumin da gaskiya ta hudu a wurinsa min salsalin min hamai matsul lam akun li asjuda li basharin yace bazan bazan zama in sujjada wa wani mutum kharakta wanda ka halicce shi min salsalin daga tabo min hama'in masnunin daga tabo wanda yake nikakke ba قال فاخرج منها فإنك رجيم qala fakhruj minna fa innaka rajim ce to shikenan daga yau mun bata da kai tunda ka saba mini ka rena abin da na girmama ka rena halitta ta wajen halitta da hannuna to daga yau mun rabu da kai na kore ka kai nesa da ni ka fita daga sammaina ka fita daga kusa da aljannata ka fita daga sammaina na kore ka fa innaka rajim ka ga abun kora abun jefewa to daga nan sai ya zama shine shugaban kafirai shine shugaban masu girman kai ko da abubuwan da ake duk na sabon Allah sai an same shi a ciki sannan abin ya yiwu shine shugaban masu sabon Allah shine shugaban kafir a'udhu billahi وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين wa inna alayka la'nata ila yawmiddin daga yau na la'ane ka har zuwa tashin kiyama wai ba in an yi tashin kiyaman za a soke la'anar bare ta kare kenan ba a'a wai daga lokacin har tashin kiyama shedan ko ciwon kai ba zai yi ba balle a yi masa azaba lafiya lau ya ta abin da yake so ya yi lafiyarsa kalau ko ciwon kai ba zai yi ba amma daga ran da aka yi tashin kiyama mutuwa ta zo za ta kama shi bayan kowa ya mutu shine karshen mutuwa to daga nan ya dinga haduwa da azaba tare da wannan la'anar su tafi tare har abada Allah ya kiyaye mu wa inna alayka la'nata ila yawmiddin la'ana ta ta bi ka har zuwa ranar tashin kiyama inda za a hada maka la'anar da azaba kuma a ci gaba Allah ya kiyaye قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال ربي فأنزلني إلى يوم يبعثون قال sai Iblis ya gaya Ubangiji yace Ubangiji ni da kai ne kace in maka sujjada ko akan wuta ko akan kaya sai in maka amma ba zama wannan kasar sujjada ba amma tun da haka abin ya zama har yace har ya har Allah ya kore shi ya tsine masa ya la'ance shi ya nisantar da shi to yana roƙo Allah ya ja kwanansa har zuwa ranar tashin kiyaman da aka ce iyakan la'anarsan kenan har zuwa wannan lokaci Allah ya ce masa ba haka ba zan dai dakata maka har zuwa karewan mutane amma ba zuwa tashin kiyama ba wato in an kai tashin kiyama ai ba mutuwa kenan mutuwa ta kare saboda haka ya tsere mutuwa kenan a har ƙarshen mutuwan mutane dai قال رب يا يتي يا ubangijina fa anzirni ka dakata mi mini ila yawm yub'athuna har lokacin da za a tada mutane din قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال sai ubangiji yace fa innaka shikenan je ka fa innaka min munzirin an dakata maka ila yawmil waqtil ma'lumi har zuwa ga ranar lokacin da yake sananne a wurina shine lokacin karewar mutane mutuwa ta kare duk mutane sun kare ba sauran kowa to kai ne karshen mutuwa amma ba zan bar zuwa tashin kiyama ba to wannan yana nuna yalwar rahmar Allah da yake wa rahmati yasat kullu shay a cikin mugun abin da Allah ya halitta duk ba kamar shedan ga shedan ma ya roki Allah Allah ya karba masa amma ya rage wani abu daga cikin abin da bai ba duka ba amma ya karba dai ya ce Allah ina roƙonka ubangiji na har fa ubangiji na ke gaya wa Allah rabbi ya ubangiji na fa anzirni ka dakata mini wato irin wannan kirarin da yake wa Allah irin kirarin da wanda suka kawo wa annabi suke wa kirari wa Allah da kenan duk wani kafirin da yake kirari wa Allah ko a wurin ibadarsa yana ubangiji na kaza kaza Allah kai mini gawara Allah irin yadda shi da yake wa Allah kirari ne ai an riga an gama da shi tunda dai an kafirce wa annabi Muhammadu to duk ibadar da aka yi duk kirarin da aka yi wa Allah Allah ba zai yadda ba duk ba zai yadda ba to saboda haka kage shedan yana ta kirari wa Allah yana ya ubangiji na ya ubangiji na roƙonsa ya ubangiji na ya ubangiji amma akwai dai fada tsakanin su tunda ya kafirce wa manzon Allah Adam haka mutum ya kafirce manzon Allah shikenan Allah ba zai yadda da shi ba to tunda ya kafirce manzon Allah Adam duk kirarin da ya wa Allah Allah ba zai yadda ba anzirni ka dakata min ila yawm asuna shedan ya yarda akwai tashin kiyama akwai sakayya tashin kiyama ya ya san Allah ubangiji ne yana masa kirari amma fada da suka yi da manzon Allah Adam shine ya mai da shi kafiri قال رب فانزل قسم قال انك من المنذرين الى يوم الوقت المعلوم har zuwa ranan da na sani wato ranan karshen mutuwa kenan zan zan zan saka mutu
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين قال ربي ما اغويتني لازينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين قال ربي شيطان yana kira yi wa Allah ne ya rabbi ya ubangiji na fa ma aghwaytani wannan abin da ya same ni duk wai yana ci Allah shine da ya batar da shi tunda dai Allah ya kabar da ni in ji shi can law zayyinanna lahum fil ardi ni kuwa da Adam da mutanensa da ƴaƴansa da jikokinsa ba ƙasa can ƙasa za su je su yi aiki ko zan bi su a can in ta kawata musu sabon Allah su ga sabon Allah wani abu ne mai kyau mai daɗi zan kawata musu ƙarya su ga ƙarya gaskiya ce zan zan kawata musu duk abin da bashi da kyau lau zayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in sai na batar da su duk kamar yadda ka bar da ni in ji shaidai na gaya wa Allah haka a fadar Allah saboda mummuna kabilar da ta bi ta kansa yana cewa wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wala amurannahum fala yubtikunna adhan al-ami wala yughayyirunna khalqallah yana faɗa wa Allah sai nayi kaza da su sai nayi kaza da su sai nayi kaza da su sai nayi kaza za su yi kaza za su yi kaza Allah ya ce je ka kai musu din amma ka san dai akwai wasu bayina wanda baka da iko a kansu inna ibadi laysa kalim sultan wa kai rabbika wakila sai shi da kansa yace illa ibadaka minhumul mukhlasin إلا عبادك منهم المخلصين illa ibadaka banda bayinka sai dai bayinka minhum daga cikin yan adam mukhlasina waɗanda ka tsarkake su wannan kan ban da iko a kansu ubangiji na faɗa masa ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan baka da hujja akan bayina zababbu آه انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون in kaga shedan ya samu hanya akan mutum to mutumin ne ya dauki linzami ya ba shedan din in kaga shedan ya samu hanya akan mutum to mutumin ne ya dauki linzamin sai mika wa shedan din domin shedan yana kokowa da dan adam musulmi shi kafiri kan shedan ya gama da shi wato dan adam musulmi ne ya damu da shi tsakaninsa da kafiri kam sai sai dan hakan nan kawai ya riga ya gama da shi kayansa ne kamar yadda ka san dai mutum mai kuɗi abubuwan da yake da su duk ya manta su wanda yasa a gaba yake neman ne su ne kuɗi wanda ya mallaka har ya mance ma yawan su amma wanda yasa a gaba din nan wanda za a rubuta a sa hannu nan gaba to su ne kuɗi wanda suka dame shi to shedan bai damu da kafirai ba amma ya damu da su kai in ka ji abin da yake faruwa wajen El- a London tsakanin protest da da da wayannan yana hada su ma junan su fada amma kuma ya fi damuwa da mu musulmi wata rana bayahude ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya muhammadu bukan ji mutanenka suna cewa suna damuwa idan sun shiga ibada shaidan yana shiga zuciyarsu yana yi musu waswasi mu ko kaɗan irin wannan baya faruwa har mu yi ibadan mu har mu gama ba ma jin waswasin shaidan annabi ya ce abubakar ga ba shi ba shi amsa abubakar abubakar ya ce gidaje ne guda biyu wannan gida yana cike da dukiya ta hannu yana cike da kayan alatu masu tsada wannan gida ko ya zama kubayi ba komi a ciki ba kuɗi ba kayan alatu ina aka fi yawan samun barayi inda kaya yake ya ce ai gidanku ya zama kubayi mai shaidan zai samu a wurin saboda haka shi shaidan ya fi damuwa da musulmi musulma fi damuwa da mumini saboda haka ne a kullum kaga masu kuɗi sun fi so su yi mu'amala da wanda ba musulmi ba sai ta tafi daidai amma da an sa musulmi cikin harkar sai ya handa mai kuɗi ya gudu saboda shi yana tare da shaɗan kullum amma shi wancan shaɗan ya gama da shi akan sai sa albarka so saboda haka ne yace illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayin ka zababbu su kan ban da hannu akan su kuma Allah ya gaya mana yadda bayin suke ya ce in ya faɗi maganar nuhu innahu min ibadil mukhlasin in ya faɗi ibrahim ya faɗi haka in ya faɗi dukkan bayinsa manya manya inna min ibadil mu'minin inna min ibadil illa ibadil mukhlasin to sune bayin Allah waɗanda suke annabawa kenan shi dan bai da hannu akan su ana kiran su ma'asumai akwai kuma wanda suke biyo bayan su su ba ma'asumai bane amma mahfuzai ne ma'anansa Allah ya kiyaye su su kuma ga halin su nan daban su wadancan dai an gaya mana in ka karanta kisar kowane annabi zaka ji Allah ce min ibadil mukhlasin in min ibadil mu'minin Da- tun daga Nuhu ah, da Ibrahim da Musa da Isa da dukkan dai annabawa wa salamun alal mursalin to amma ko wanda suke biyowa ba su mahfuzai ne ba masumai bane su kuma ya sifansu take su ne ibadur rahmani وعباد الرحمن الذين يمشون على الهون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لرب سجدا وقياما والذين يقولون رب اسوا ان عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يكثروا وكان بين ذلك قاما هالاين عباد الرحمن كينان سودا شيطان سنا كوكوا idan suna zikirin Allah ko suna istighfari ko suna salatin annabi ko suna karatun Qur'ani sai dai ta nesa sai duniya ta ce kar kai nisa zauna ina nan tare da shi zai manta in kira ka to shi kenan yana ta zikiri yana karatu da ya mance zikiri ya mance karatu ya koma harkar duniya sai shaidan sai sai duniya ta ce shaidan ya ka zo zo ya dawo to in shaidan yayi sa'a ya cusa masa wani fishi to shi kenan ya mallake shi a lokacin da ya cusa masa fishin nan to ya mallake shi in ya cusa masa wani soyayya son zuciya na sabon Allah to ya mallake shi to a lokacin da kuma istighfari ya tuba ya komo karatun qur'ani ko zikiri ko salati to nan kuma shedan ya gudu amma shi duna tana ce karka yi nisa zauna zan kama maka mutumin to inna ibadi la sarakalim to haka yake kokuwa da mutane bayin Allah shi shedan amma bayin Allah annabawa ne shi ko kuza ba annabawa ba ko umaru da ya hango umaru ma gudu yake yi sahabbai ma balle annabawa
قال هذا صراط علي مستقيم قال هذا صراط علي مستقيم yace abin da ka faɗa nan kam haka yake haka yake ni ne nace inna ibadi laysa laka alayhi sultan baka da hujja kan bayina na gari إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين inna ibadi laysa laka alayhi sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin bayina zababbu na kiyaye su baka da iko akan su su ne masumai da bayina mabiyan waɗannan su kuma zan kiyaye su ba za ka samu dama cikakkiya a kansu ba sai dai wanda suka bi ka wanda suka bata su ne naka can ka je kai tabar da kayan ka su ne naka su ne wanda suka jibintar suka suka barni suka ce kai ne allazina Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladzina kafaru awliya'u at-taghut yukhrijuna min an-nur ila adh-dhulumat su wanda suka mika raga masu zuwa gare ka su ne naka inna ibadi laysa laka alim sultanu illa man ittaba'aka sai dai wanda suka bi ka min al-ghawina daga cikin batattun ba وإن جهنم لموعدهم أجمعين
wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in da shaydan da kafirai da wanda suka yi sabon Allah ba su tuba ba suna da alkawari da Allah zai sa su a cikin jahannama tunda sun bar hanyar tsira dama hanyar guda biyu ce hanyar neman yardan Allah hanyar neman fishin Allah Allah ya ce afa man ittaba ridwanallahi kaman ba bi sakadin min Allah yanzu kai kana ganin hanya guda biyu ga hanyar yardan Allah ga hanyar fishin Allah sai ka bar ta yardan Allah ka dauki ta fishin Allah je ka to illa man ittabaka sai wanda suka bi ka min al-ghawina daga cikin batattu wa inna jahannama la maw'iduhum sukan jahannama ita ce alƙawarin da nayi da su ajma'ina gaba ɗayan wanda suka bi shaidan sai dai musulmi masu sabo wanda suka tuba su kam Allah zai musu gafara ba zai shigar da su wuta ba ko ko in ba su tuba ba ba su samu ceton wani daga cikin muhimman bayin Allah ba to za a kai su wanki a cikin wuta Allah ya kiyaye mu
لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ita wutar Allah kiyaye mu tana da ƙofofi guda bakwai likulli babin minhum juz'un maqsum a cikin kafirai mashiga masu shiga wuta Allah kiyaye mu kowane kowane kashi akwai hanyar da suke zuwa a hanyar da suke shiga kamar yadda aljanna tana da ƙofa guda takwas kowace ƙofa akwai irin ibadar da mutum yake yawantawa a ce kai din nan ibadar ka iri kaza din nan ta ƙofar kaza za ka shiga idan mai yawanta ɗau'an azumi ne a ce ƙofar rayyanu in mai kowane abin da ka yawanta yi to akwai hanyar da za ka shiga cikin aljanna har ma sai na abbaka ya tambayi manzon Allah yace ya rasulullahi yanzu akan samu musulmi guda daya dukkan hanyoyi guda takwas din yana cika musu haƙƙin su yace akwai ma akwai kai kai ma kana cikin su saboda haka yadda aljanna take da kofa takwas wato ita aljanna tana da daraja ne hawa ne hawa hawa hawa hawa sama wanda yafi sama duka shine yafi daraja ala illiyina kenan ita ko wuta Allah ya kiyaye mu darakat kasa kasa kasa kasa wanda duk yafi kasa shi yafi muni shine wato munafiki kenan to hawa wato kasa kasa bakwai ne na wuta Allah ya kiyaye mu na sama masu sabon Allah daga cikin musulmi Allah ya kiyaye mu wanda yake kasa da su kusa kusa kusa su ne nasara kasa da su na uku su ne yahudu sannan maju sannan har a je wajen su munafikai din duk da Allah ya kiyaye mu ko waɗanne mutane jama'a shaidan ko waɗanne mutane akwai wanda suka cancanci kowace irin kofa sai a sa ta wannan kofar a kiyaye innal muttaqin
innal muttaqina fi jannatin wa uyun innal muttaqina fi jannatin wa uyun al'adar ubangiji in yana magana cikin alqur'ani da ya faɗi azaba to ya san halin sahabbai tsorata suke yi tsorata suke yi su maza sai ya kawo maganar aljanna kusa kusa don ya saisaita musu wannan tsoro da wannan zafi ubangiji ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun lokacin da waɗannan kafirai suke cikin wannan azaba da wannan wahala su masu tsoron Allah fa su suna cikin aljanna ne wa uyunin da magudanai na cikin aljanna iri iri suna cikin jin daɗi innal muttaqina masu tsoron Allah fi jannatin wa uyun su muttaqinan nan an sifanta mana sifofinsu a cikin surar baqara da ya lissafa ce ulaika allazina sadaqu wa ulaika hum muttaqun tun daga laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al-birru man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal har zuwa karshe ce ulaika allazina sadaqu wa ulaika hum muttaqun to waɗanda suka ji tsoron Allah wato akallin tsoron Allah ne mutum ya zama ya kadaita Allah ya yi sallah hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika bil akhirati yuqinun to ni mutum ya yi wannan shine tsoron Allah na farko kenan kana da tauhidi kana da sallah biyar kana fidda zakka kana azumi in ka samu dama ka je haji to kuma kana kiyaye manyan manyan kaba'ira in tattanibu kaba'ira ma ta'auna wa tunhauna anhu nukaffirankum sayyi'atikum wannan shine tsoron Allah na farko kenan kuma har zuwa ga tsoron Allah manyan bayin Allah innal muttaqina masu tsoron Allah su kan fi jannatin suna cikin aljannatai wa uyunin da magudanai
ادخلوها بسلام آمنين idan sun je lahira Allah zai ce udkhuluha bi salamin ku shiga aljanna bi salamin da lafiya da kwanciyar hankali amini na cikin aminci mumini tilan da zai mutu in ciwon cikin ciwon ajalinsa ko mi kankantar lokacin ko hadarin mota ne ko mi kankantar lokacin za a yalwata lokacin kai kana gani kaman bai bai ma minti biyar ba ya mutu ko ba mai minti uku ya mutu to za a yalwata lokacin har ya ga mala'iku sun zo da kayan ado su ne masa albishir إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون كما يدب أقول إن زي سوكا babban mutum in zai sauka a airport akan turo CBU akan turo mutane masu ado za su tare shi to haka musulmin kirki mumin ran da zai mutu to haka za a turo mala'iku cikin ado su zo suna magana da shi amma shi kadai yake ganin abunsa shi kadai yake magana da su su masu jina suna ganin da ya fatan bakinsa tana motsi ba su abin da yake ba shi yana magana da mala'iku ne mugu kuwa ran da zai mutu Allah ce kai annabi ni ma bana so kaga irin wannan gani walau tara iz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu bazi akhri bazi da akhri anfusakum sai ai wa malaiku mugun mugun kamanni da manya manyan kulakai da ban tsoro su zo wajen mai mutuwan suna bashi tsoro ko ba burga suke ba daga gaske suke yi har mutuwa Allah kiyaye mu innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha ku shiga aljanna bi salamin da zaman lafiya aminin salamun qawlan min rabbir rahim salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin za ku zauna a cikin aminci ba ba tsoro ba bakin ciki ba ciwo ba tsufa ba mutuwa ba tuba ba ba mummuna abu duka alhamdulillah Allah sanya mu daga cikin masu shiga aljanna da faralarsa albarka na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam albarka watan azumi wanda muka sa a gaba albarka alqur'ani da ya sauka cikin wannan watan Allah ya jika mu Allah ya iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman mu Allah ya saka shi mu da alheri Allah ya biya bukatun mu Allah ya biya bukatun wanda suka samu addu'a mu ne musu addu'a Allah ya biya bukatun su Allah ya ba su abin da suke nema na alheri ya zama musu kuma alheri Allah kiyaye sharri Allah kiyaye mu dukan mu sharri Allah kiyaye mana addinin mu da mutuncin mu da kasar mu Allah zaunar da mu lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah jika musulmi maza da mata rayu da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين كل كاين الدعاء كل كاين الدعاء وكافرين سكي جيفا مسلمين وتا دين نان كوي تمسو الدعاء الله كيايه سرين سو ثم الله جيفا مسو وتا ثم Allah jefa musu wuta kafin da suke jefa musu wuta su ma Allah jefa musu wuta Allah jefa musu wuta barka nan sallallahu alaihi wasallam lalata su da karya